أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وبنجي يتي وقدمنا من muntaho ila ma amilu min amalin wato mun kasamma duk abin da suka aikata muka rusa shi duk abin da suka aikata mun rusa shi ya zama babu innal ladzi kafaru a'maluhum katarabin bi iyati yasibu zam'anu ma an hatta zaja lam yajidu shay'an duk abin da suka aikata mun rusa shi abin da suka aikata din kamar misalin rushe annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa asadiru lawwali naktatabaha fayyatum li alayhi bukratan wa asila duk abin da suka faɗa mun ƙaryata mun rusa ya zama babu shi duk abin da suka faɗa mun ba su amsa har muka iso nan kowanne an ba su amsa cewa abinda suka faɗi dai duka an bi su da amsa an ba su ɗaya ɗaya har aka iso mali hadar rasul ya kudu da hama yamshi fil aswaq laula uzali malakum fa yakuna ma'ahu nazira sai muka ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'aman shi fil aswaq ai duk annabawan da muka aiko su ma suna cin abinci suna zuwa kasuwa inda don wannan ne kam annabcin ka bai rusu ba sun ce da kai Allah ne ya aiko ka me yasa bai haɗa ka da mala'ika ya bi yana gaya mutane Allah ne ya aiko ka ba to duk ma shi ma dai mun rusa shi me yasa baka zo da taskan abinci ko gona mara karewa ba duk wannan mun rusa mun ce da tabarakallazi in sha'a jala khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al qusura kuma har yanzu duk abin da suka aikata wanda ya kamata in mutum ya aikata ya je ya samu lada a lahira kamar ciyar da bakin alhazai shayar da su ruwa taimakon gajiyayyu ciyar da sada zumunta duk abubuwan da ake sun yi amma babu ya tafi a banza don ba sharaɗinsa wato haɓa ubangiji yakan faɗi abu ƙanƙani sai misƙala zarra kamar gwargwadon ƙwayar komayya a ƙanƙanta to wani lokaci kamar wannan wuri sai misƙal haɓa kenan haɓa wani abu ne wanda baya kamuwa ba za a gan shi ma da idon ka ba sai in hayaki yana fita ta wata kofar taga kana ganin wasu abu suna yawo a cikin hayakin haka to su wannan su ne haba ko guda ɗayan su haɓa ya zama da babu shi ya zama babu shi kamar shi wannan abin da ake gani din nan wanda ba komai ba din nan
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا dama mun gaya muku yadda wuta za ta yi da su tun daga filin kiyama sami'ulaha taghayyuzan wa zafira wa za ulqu minha makanan dayiqan muqarran da hunalika subura لا تدعوا سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا هل مكتب قل أذلك خير أم جنة الخلد وي mutum ya sa wannan abu mugun abun ne ya samu mutum a fashi a wuta shi yafi ko ko ya samu aljannar dawama shi yafi aljannar dawama shi ne yafi Allah ya ba mu aljannar dawama shine ga yadda aljannar take ashabul jannati yawma idhin a ranar tashin kiyama ranar da ake waɗancan mutane azaba su kan yawma idhin a wannan rana khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wato sun samu wurin zama mai kyau fiyayyen wurin zama mai kyau wa ahsanu maqilan da wurin da wurin ini mai daɗi dama in an je hisabin za a ƙare ne zuwa tsakiyar rana tsakiyar rana shekara dubu hamsin din nan zuwa kan bi kadri nisfin nahari to a wannan shekara dubu hamsin din nan an gama amma a tsakiyar rana za a gama shikenan yan aljanna sai su tare aljanna su ini yan wuta kuma su tare wuta su ini tunda ba sauran dare a gaba to an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi rana daya shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin ya rasu wannan rana tana da tsawo ya rasulullahi yace a'a a wurin muminai tsawonta ba zai fi mutum ya sallaci sallah farilla ba salatan maktuba salatin maktubati ko dan suna bacci ma za a yi a karkashin inon al'arshi yau mai izin khairun mustaqarran wato sun fi wuri mai daɗi wurin zama mai daɗi can gaba ƙarshen sura za a faɗi ibadun rahmani domin za a maganin ar-rahmanu a nan kusa to za a ce yaya ibadun rahmani suke can za ta ji an ce أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما to shine zai zo nan gaba amma yan wuta babu kyau ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ranan da za a sa kafirai cikin azabar wuta din nan yadda ka ji ran da za a kai yan aljanna su samu wurin wani mai daɗi masauki mai kyau wa za ra'aita san ra'aita na'iman mulkan kabira da za ka ga abin da Allah ya shirya mutane muminai a cikin aljanna tab da ka ga ni'imomin da ba za ka ga irin su gidan attajirai ba da ka ga mulkin da ba za ka ga irin mulkin a gidan sarakuna ba ashabu jannati yawma khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wata rana za a yi wannan abu ne wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ranan za a keta sama idza as-sama'u shaqqat wa adna rabbiha huqqat wa idza rabbu muddat wa alqad ma fiha taqallat wa adna rabbiha huqqat ranan za a keta sama rannan ne za a keta sama bil ghamami wato da wani haske mai kama da hadiri saboda waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan an riga an nade kasai an nade sammai يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ذا أن إسمي آه والسماوات ملوية بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون تشيك أن سي وجاء ربك ولا ربك صفا صفا وبنجي سي يزو تارد ملائكو سفو سفو ويحمل رب أرش ربك يومئذ ثمانية يومئذ تؤردون لا تخفي منكم خافية ذا أكاو الأرش أجي ذا أتكاو سكيري ذا أي أيكي كنا آه ويوم تشقق السماء بالغمام randa za a keta sammai tare da gizagizai masu haske wa nuzzilal mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku saukarwa waje rabbuka wani da kusaffan saffan waji a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkaru al-insanu an law zikri yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma izin la azba zaba ahadun wa la yasiqu saqa ahad wannan ranan ne za a yi waɗannan abubuwa yawma tashaqqaqu as-sama bil ghamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku saukarwa a filin kiyama din.
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرهبان وكان يوما على الكافرين أسيرا الملك يومئذ رنم فدكا ملكي قباكي يا زمن الرحمن قال الله شي كدي to da yake wannan wurin tun daga kulutullah wutsur rahman muka shigo karkaran ar-rahmanu daga nan har zuwa suratu saba'i to shi yasa aka yi amfani da sunan sunan sifa ar-rahman ba kaman idza sama'u fatarat ba liman ko ko suratul mu'min liman mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar a wancan wuri yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wa lamru yawma idhin lillah to amma nan da yake ar-rahman ake yawan amfani da shi tun daga ulul wudur rahman aka shigo kafi aka yi maganganun waliye da walittaka aka shigo duk da ar-rahman da ake maganin sa a cikin suratul suratul maryama da anbiya har aka iso nan to saboda haka aka yi amfani da ar-rahman liman al-mulku yawma idhin rannan fa al-mulku yawma idhin mulki duka gaba kida wannan rana al-haqqu na gaskiya yawma idhin lirrahmani wato na Allah ne shi kadai wa kana yawman kuma wata rana ce fa alal kafiri na asiran wata rana ce fa mai tsananin zafi mai tsananin wahala amma alal kafiri na gairu yasirin rana ce mai wahala amma akan kafirai a nan tun da aka somo wannan surar da yake tabaraka da tabaraka ta soma kuma riga mun san tabaraka yawanci yana haɗe da arrahman ɗin ne tabaraka ɗin in ka ji an ce tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa wane ne ala kulli shay'in qadirun allazi khalaqal mauta wal hayata liyab- sai an gama a tamba wane ne ne qul huwa arrahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fa sata'lamuna man fi dhalimin huwa innan inda tabaraka to arrahmanu ne saboda haka ne wato ainihin an yi amfani an yi amfani da sunan sifa ne daga nan yanzu har har har surar ta kare zaka yin cewa wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala ardi haunan wa idza khadabahul jahiluna qalu sama- salama ba kaman tajallin zati wanda yake zuwa a cikin suratul suratul insani ba آه، أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطلق لوجه الله دي بل وجه الرحمن بقى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن هزوا واذكر اسم ربك بكرة وأسيرا ومن الليل فزيلا سبيل ليلا طويلا هزوا كرشن سورة ليك تجل ذاتي ني أنا مغنى آه أينهم آه وبنجي تبارك وتعالى سننسى الله wannan suna shine sunan martaba sunansa kenan na martaba wanda ya haɗa komi da koma dukkan sunayensa da sifofinsa a cikin wannan suna suke to arrahmanu kuwa suna ne sunan sifa saboda haka ah, ana amfani da shi a duk wurin da kusa da halitta masu jikuna domin ta a cikin tabara ɗin idan ka ce amintum man fis sama'i wane ne kenan ar-rahman amintum man fis sama'i wane ne kenan ar-rahman amma har abada ba za ka samu Allahu ya yi tajalli akan al'arshi ba ba zai iya ba al'arshin ba zai iya ba lafzul jalala idan an ce Allahu to sai dai Muhammadu zai biyo wannan suna wani abu ba zai iya biyo wannan suna ba sai Muhammadu ba abin da zai iya biyowa wannan suna na Allahu sai dai Muhammadu saboda haka shine wurin tajallin zati amma ar-rahmanu sai dai tajallin sifa ar-rahmanu alal arshi sai sifa ne sifa ce a wurin taja- a- a- arshi al-arshi wurin tajallinta amma na abubuwan suna da wuyan fahimta domin Allahu sunan zati ne ar-rahmanu sunan sifa ne shi Allahu sunan martaba ne ar-rahmanu sunan sifa ne idan an ce Allah yana zaune akan al'arshi kamar yadda mujassimin suke faɗa wato mujassimin waɗansu alul bid'a ne wanda suka ce Allah yana da jiki yana da hannaye amma ba irin hannayen mutane ba yana da kafa ba irin- ba irin na mutane su ne ake cewa mujassimin alul bid'i ne su ne suke ce Allah yana zaune akan al'arshi to amma ahlus sunna su in Allah ya ce arrahmanu alal arshi sabai sai su karanta arrahmanu alal arshi su wuce abin su yadda Allah ya faɗa su faɗa su wuce har imam malik ce tambayan tambayan yadda arrahmanu alal arshi sabai bid'a ne kuma shiga cikin wannan magana huluwun wa bid'atun Ah, arrahman alal arshi sabai a cikin sura al-haqatu wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya ranan tashin kiyama har yanzu nan ma mala'iku ne suke ɗauke da al- al'arshi kuma dole ne a yadda mu musulmi dole mu yadda dukkan halitta kowace halitta annabi Muhammadu ya fi ta daraja dole mu yadda mu musulmi in ba yadda ba musuluncin bai ba in dai abu halitta ne ba Allah bane to ko menene annabi ya fi abin sai dai mu'tazilawa su suka ce jibril ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kore maganar in ji mai idatul dujinna yana cewa wa ma na harkar shahu fit takwiri khilafu ijma'i zawi tanwiri abinda mai zamassari ya faɗi a cikin suratul takwiri wajen muda'in samma aminu wa sabiqul bayuni cewa annabi jibril ya fi annabi to maganan banza ne malamai ba su yadda wannan magana ba ai ranar da za a yi isra'i da mi'raji akwai wani wurin da jibrilu ya zauna annabi ya tashi mutane ce ani iyaka na kenan amma minna illa lahu maqamun ma'lum annabi ya tsaya wurin ne ko ya wuce har ina har wurin Allah to in dai al'arshin nan halitta ne in lauhul mahfuzu halitta ne dukkan su annabi Muhammadu ya fi su to amma mujassimun masa wa Allah jiki idan ka ce wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami sai ka zama kafiri ba fa ilmul wa min ulumika ilmul lahi nace ba ilmul lauhi nace wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami daga cikin iliminka ne ya rasulullahi aka samu ilimin da yake rubuci a lauhu da kalamu ba ilmul lahi nace ba wa min ulumika ilmul lauhi shi da lauhu da Muhammadu wane ne babba dole da al'arshi da Muhammadu wane ne babba dole inda halitta ne to saboda haka al'arshin nan fa ba guda ɗaya bane akwai urushul haqa'iq ko waɗanne da irin al'arshin da ake magana da su a kansa daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sama da shi ba ko wace halitta ba wani abu tsakaninsa da Allah ba komai tsakaninsa da Allah sai dai hijabi shi Allah yana cikin hijabinsa na kulhul haqqi annabi din ma sai ya yi tajalli a ahadiyarsa annabi yake samun sa kuma anan a tajallin ahadiyya din ahadu din to sai an nemo farkon sunan halitta minjaye Muhammadu kenan ko a ɗauko minjaye a soka tsakanin ha ƙaramin ahadu din nan da dal na ahadu sai ya zama ahmadu to daga nan za a fara samun sunan halitta banda annabi ba wanda ya san wurin sannan akwai wajen wahidiyya wato muhammadiyya kenan inda za a samu inda za a samu annabi ibrahim misali annabi ibrahim da Allah yake cewa sun auha ina alayka litta millata ibrahim hanifan to ba dama a buga wa Allah misali amma kuma ya zama dole wallahi al-masal ali shi yanzu kowane state akwai masaukin shugaban kasa ko babu kowane local government akwai masaukin gwamna ko babu turan da shugaban kasa ya zo fite aka saukar da shi gidan gwamna wane ne masauki saboda haka ake ta annabi ya bi millata ibrahim don shi ne mai masauki domin shi ne mai masauki shi annabi ya fito wajen Allah inda ba kowa sai Allah ne to idan ya zo zai zo wajen halitta abinda zai fara samu annabi ibrahim to shi yasa ake cewa summa auhayna ilayka alittabi millata ibrahim hanifa domin shi ne mai masauki a wurin sai ake fara samun halitta kuma sai an wuce dukkan ulul azmi min rusulin nan an zo inda mala'iku suke sadda a tadda al'arshi sai an wuce duk inda ulul azmi suke min rusulin nan an dawo sannan a ƙasar nan inda mala'iku suke wani arabul jabaruti nan ake samun al'arshi saboda haka idan an ce al'arshin nan Allah yana zaune a kansa sai ka tuna shi ni ba zan iya zama akan abin da abin da na fi shi nauyi ko ƙarfi ba akwai wanda zai iya zama akan abin da abu ne ka fi shi nauyi ka fi shi karfi ka iya zama ka zauna a kansa al'arshe dole kenan sai ya fi Allah karfi sai ya fi Allah fadi sannan a ce Allah yana kansa ko malakun da suke dauke da shi su ko sai an ga wani irin karfi ne da su domin malakun suke dauke da al'arshe saboda haka a tuba wa Allah a bar wa Allah ilimin sa wayannan mutane mujassimin ina jin tafsirin wani yana cewa ya kawo dukkan ayoyin nan da muke hujja da su wa huma kuma aina ma kuntum ma yakunu min nahi salasatin illa huwa rabi'un wa la khamsatin illa huwa sadithun wa la duk ya kawo su waɗannan ayoyi yace amma duk waɗannan ayoyi fa bi ilmihi ne ba da gangan jikinsa ba wai gangan jiki da Allah musulmi yana ce Allah yana da gangan jiki to duk waɗannan fa Allah ya tada su ne bi ilmihi da ilmihi ba da gangan jikinsa ba Allah yana da gangan jiki mujassimun amma shi yana zaune akan al'arshi fa da ilimi da gangan ba da gangan jikinsa bane ba da ilimin sa shi yana zaune a gangan jiki subhanallah subhanallah mujassimun ana kiransu mujassimun masu mai da Allah mai jiki subhanallah shi Allah abbas shi kawai zuwa yi gagara misali manzo Allah ya zo ya tadda kaki a kibla yana gogewa yana fada yaya za ku tofa kaki kuna sallah ba kusan duk wanda yake sallah yana fuskantar Allah ne wa yake zuwa tofa masa kaki a fuskarsa shi mai sallah yana hawan al'arshi ne ya sallah balle tofa Allah wani abu annabi ya ce ko guga kasa a rijiya kamun ta da ruwa sai ta da Allah kuma Allah ya ce wasjir wattaribi kai sujjada ka zo kusa da ni ai da a saman yake al'arshi ce ka hawo ko da hawa ɗaya ko biyu ko uku dai amma ce kai sujjada annabi ya ce aqrabu ma yakunu min rabbi fi halati sujudi lokacin da bawa ya fi kowane lokaci kusa da Allah lokacin da ya sujjada kuma abin mamaki mutum ya imani da wasu ayoyi ya kafirce waɗansu idan ka ce Allah da kansa ne ce arrahmanu alal arshi saye sai mu ce to Allah ya yi amfani da sunansa na sifa bari mu maka amfani mu kuma da sunansa na zafi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ذات ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر لهم أينما كانوا ثم ينبأهم يوم القيامة إن الله wancan arrahman sunan zati ne amma inna Allah sunan sifa ne saboda ma haka suran arrahman gaba ɗayanta babu Allahu a ciki duk surar babu alulallan hakuri a ciki saboda suran arrahman ne in an ce sura in an ce suran arrahman to Allahu ba zai shigo wurin ba nan sura ta sifa ne amma in ka wuce inda aka yi foro foro na bayani na suratul hadidi sai kaga an an faɗi komai filla filla to in an so sani nan kan ba wata ayar da bata da Allahu duk ayoyinta ba ayar da bata da Allahu ko akwai ma mai Allahu guda hudu a cikin ayoyinta tajallin zati daban tajallin sifa daban tajallin sunaye daban kuma tajallin kudura daban nan inda muke kamar yadda shehu yake cewa alhamdulillah lai taqaddasa fi ghaibil hahuti المتجلي بأسمائه وصفاته في هدرة اللاهوت وبأسراره في هدرة الجبروت وبأنواره في هدرة الملكوت وبالأجرام متشكلة في هدرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وذلكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا فادعوه الحمد لله رب العالمين فسبب هكا يا راس الدين جايي دما دمي su rika shiga maganan Allah suna batawa wai Allah yana zaune a sama amma kuma zai sauko da asuba hadisi ne amma abu ya wuce karfinka kamar yadda arrahman ce ya fi karfinka hadisin ma ya fi karfinka da ya kaza sauko da asuba asubahi can gabar ta nisa daban asubahin misra daban asubahin borno ma daban da nanan kaduna asubahin lagos daban asubahin senegal daban asubahin america daban to wace asubahin kenan inda zai sauka cikin kowace asuba saboda haka Allah bar masa ikon ka kurum kuma yanzu inda muke nan Najeriya muna sama da Amerika ne fa Amerika ne a ƙasa da mu to su ko Amerika ina ne saman saman saman su ƙasa ne zai zama saman su ƙasan mu ne zai zama saman su kenan saboda haka a daina shishigi kamar yadda waliyai suka ce kar a shiga cikin waɗannan irin maganganu sun fi ƙarfin shiga cikin su to wahabiya da yake su mujassimi ne su suke magana ciki su su sun mai da Allah yana da jiki su wahabiyawa ba to ahlus sunna ba su yarda da wannan ba Allah dai Allah laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir laysa kamithlihi shay in ka ce Allah yana zaune kan gado al'arshi da hannayensa da sawayensa in ka ce shi ne ya faɗa sai mu ce gaskiya ne ai ma ya kun min naje salasatin illa wa shi ma shi ya faɗa kuma duk duk maganar da annabi Musa ya da Allah ai a ƙasa aka yi ta gindin bisha wani lokaci a gindin dutse ko sauko masa yayi daga al'arshi don shi ne Musa shi Allah ko ina yana nan in ka ce akwai inda ba shi ka gajiyar da shi kenan Allah ko ina wa ku aina ma kuntum yake ko ina inda duk komai yake idan abun mai karfi ne sai ya amfani da sunansa alkabir aziz in abun lafe lafe ne mara karfi dan kankani sai amfani da latiful khabir ala yara man khalaq wa huwa latiful khabir komai kankantan abu Allah yana tare da shi da dudufinsa da khibrarsa komai karfin abu yana nan tare da shi da uluwarsa da izzarsa subhanahu wa ta'ala saboda haka a sallama wa Allah
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا tuna wannan rana ranar da mala'iku za su sauko din nan za a kawo al'arshi ubangiji zai yi shari'a din nan da sunan arrahmanu don yi mana rahama turannan da yau mai abdu zalimu ala yadihi dama mun ce maku wa man yazlim minkum nuzihu azaban kabira duk wanda ya zalunci za mu dandana masa azaba mai girma to wannan musulmi kenan amma in kafiri ne ku azibu Allahu azaba akbara babban azaba za a yi masa ba azaba mai girma ba azaba mafi girma za a yi masa wa yau abdu zalimu ala yadihi sababin saukan wannan aya akwai ubbatu na bi mu'aidin kafiri ne mugun kafiri a cikin manyan kafiran makka su ubayy ibn khalaf su umayya ibn khalaf su abu jahali a cikin su yake to sai sai Allah ya sa masa soyayya manzon Allah ranar sai ya kira manzon Allah dina cin abinci a gidansa da annabi zai ce abin ni na ga kana so na amma in dai kana so in ci abincinka sai ka musulunta a hannu yanzu amma in baka zan ci ba ta abin ko in baka ci ban ji daɗi ba to ni ko ba zan ci ba sai ka musulunta shikenan sai ya musulunta din da ya musulunta annabi ya ci abincin nasa da kafir suka sai kai ka zama menene nan da nan sai suka fidda shi suka raba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma kafircinsa ya koma cikin kafircinsa kamar yadda Allah ke ba da labari da istawa da alaihi shaytan fa sai zikra Allah wa la tahbu shaytani to da koma kafircinsa Allah ke ba da labari yawma ya abdu zalimu ala yadayhi ranan da Ukbatu ibn Mu'aydin zai ciza yatsa in ya ga mutanen Annabi inda za su ya ga mutanen Abu Jali inda za su rannan zai ciza yatsa ya ƙuli zai ce ya laita ni takattu ma'ar rasuli sabila wayyo Allah wayyo kai tona ina ma da na bi hanyar annabi din tare ina ma da na bi hanyar annabi din mun tafi tare ya ƙuli ya laita ni takattu ma'ar rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila yana kugi yana kuka yana ce ya wailata ya kaito na ya halaka na laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma da ban zabi umayya ibn khalaf ko ubay ibn khalaf na na ji maganan su na mai da su ne khalilai na ba wa'annan suna son sa yana son su kuma yana son annabi sallallahu alaihi wasallam suka raba shi da annabi din to rannan zai cize ya zaki ina ma da ya tabbatar ya tabbatar da soyayyar annabi ya bi ya bi hanyar sa ina ma da bai bi waɗancan ya mai da su badaɗansa ba su mai yatun khalaf su ubayy khalaf su abu jahil zalit lam attafi fulanan khalila ina ma ina ma da ban rike su badaɗai na ba fulanan da larabci wane kenan to kaga in an ce wane abu ne wanda kawai kawai wani abu ne kawai wane amma da abubakar ne sai a ce masa ulul fadli in ba faɗi sunan sai ce ulul fadli ulul fadli minkum wasa'ati amma wannan da yake banza ya ce fulanan wane ina ma da da zaɓi wani na mai da shi ba daɗi na ba wani kafiri kenan.
لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد حقيقة أضلني عن الذكر shi furanan din nan ubayyu ibn khalaf din ko umayya ibn khalaf da su da yan uwansu abu jahalin waɗannan kafirai wanda ya fara yin magana ya jashi shine yake nufi anan daga hakika dallani an zikiri ya badda ni ya hana ni zikiri ya fidda ni cikin hanyar zikiri domin musulunci dukkan sa gabaki da hanyar zikiri ne ba za ka shiga cikin sa ba sai ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka shiga ciki dole ne imamu shafi ya ce duk wanda ya yi sallah bai yi salatin annabi bai da sallah shi a wurinsa sa amma malikiya ce mustahabbi ne ka sa salati a cikin tahiyyar karshe amma imam shafi yace dole ka sa salatin annabi cikin sallarka to saboda haka istighfari zikirin Allah ne salatin annabi zikirin Allah ne balle fa la ilaha illa fa afdalu wujuhi zikri ya raba ni da zikiri ya laita ni lamatta fil furan khal laqad adallani an zikri ya batar da ni ya raba ni da zikiri ba da izja'ani ba da izja'ani bayan annabi ya zo min da alqur'ani ya tunatar da ni Allah na musulunta لما اتخذ لقد أرضني يعني ذكر بار الجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يا الله الله يي وكان سكياري أما كوا شيطان زامد دان أدم يكي ashe mutum ya riga ya samu annabi gashi a hannunka ka yadda ka musulunta sannan waɗansu banzaye su ja hankalinka su raba ka da annabi su raba ka da zikiri wato duk kullum fa annabin yana nan a zamanin sa muke domin ya ce almar'u ma man ahabba mutum ya tare da masoyinsa shin muna son sa ne ko ba haka bane muna tare da shi kenan ko a to shi annabi yana nan annabi ya rasu dan shi ba Allah bane amma bayan ya rasu sa yana bayan rasu sa yana nan a matsayin sa na asirin Allah domin da bai da baya nan tare da mu in za mu yi tayya ba za mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba domin duk inda muka yi tayya da Allah ko muna tare da annabi wa rafa'ana laka zikraka duk inda sunan Allah yake sunan annabi yana wurin ko bawansa ne manzonsa ne ba ɗansa ba ne ba sharikinsa ba ne ba ɗan bawansa ne sallallahu alaihi wasallam ya laifin lamar tafi fulanin kariya lagat adallani an zikiri ba da izja'ani haƙiƙa shedan ya raba ni da zikiri bayan zikiri ya zo mini yanzu wanda ya maka wa'azi kabar zikiri ya zama mai keɗan in ji qur'ani ba lagat adallani an zikiri ba da izja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula shedan ne yake raba mutane da zikiri استعوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا tunda muka fito daga farkon surar kafirai su faɗa in sun faɗa Allah ce masa gaya musu kaza ka rushe maganar su su sake faɗin wata sai Allah ce gaya musu kaza ka rushe maganar su ulan zalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim ah, komi suka faɗa Allah ya ce masa gaya musu kaza ka rushe maganar su har aka iso nan to yanzu kuma annabin ne zai yi magana da sun ce eh, me yasa Allah da mala'iku ba za su zo mu gansu da idon mu Allah ce ai ka gaya musu ganin mala'iku ai ba ba albishir bane wajen kafirai an wuce nan to yanzu manzon Allah da kansa ne shi kuma ya maganar sa wa qala rasulu wannan babban manzo tsakanin Allah da annabi kenan ya rabbi bai ce wa qala muhammadun ba a'a kamar yadda yake ce qala musa wa qala ibrahim wa qala nuh qala nuh a'a wa qala rasulu يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله يا أبنجينا كما يدك غني كفني دي إن قومي متانين قريشا ومتانين مكة اتخذوا ثم إذا هذا القرآن وأن القرآن مهجورا أبن قولة شيوا إما إنا كرنتاوا سيسو شي أي تمريوي سما سما أي تمريوي سما هنا متانين جين القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kaga yadda suka mai da alkurani Allah sai ba shi haƙuri ba zai ba shi amsa ba sai bayan an yi ayoyi fiye da fiye da fiye da hamsin nan gaba ya ba shi amsa akan wannan su kan daga faɗa sai a ba su amsa daga faɗa sai a ba su amsa amma shi nan sai an sai sai ta masa tukuna a hankali a hankali a hankali sannan ce la'allaka basi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin inna fa nazzil alayhi min as-sama'i ayatan wa dhalla fa naqum la khadi'in وما يأتي من ذكر من رب من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم مرجون فقد كذبوا فسيأتيهم ما كانوا يستهزئون كي كأين أكريته to sai a lissafo masa ɗaya فقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي بسم الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يا رسول الله كاي حقوري هكا أبن يكي تن دغا تن زامن دا هكا يكي duk annabin da na aiko sai miyagun mutane sun tashi sun zama makiyarsa makiyansa haka abin yake jana likul nabiyin aduwan shi ya dilin sal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli ghura kai hakuri haka abin yake jana likul nabiyin aduwan min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ai Allah shi ne isasshe inda ya ga dama da ya shiryar da su tuntuni kuma ka tabbata kai zai taimake ka shi hadiyan lausha'a nasiran naka shi mai shiryar da su ne in ya ga dama kuma zai taimake ka yadda ya alkawari sallallahu alaihi wa sallama to da yace aduwa min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira to zai dinga lissafa masa su su mujrimin din zai ce zai faɗi kissan Musa da Haruna da gwagwarmayarsu da Fir'auna in ya faɗa sai wa Adam wa Samudan wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kasira wa kullum darabna lahu lamsal wa kullum sabbarna tatbira to sai a yi ta maganganun Ar-Rahman wanda ake magana a kansa in an wuce sai an shiga waccan sura sai a mayar masa da amsa sai ta mun dawo kan da kake cewa inna qam yattakazu hadha alqur'ana mahjura to sai a kissanta masa kissan annabi Musa din cikakkiya wanda aka soma daga nan ba cika ta ba cikakkiya sannan a ce wato alayhi ba Ibrahim nan ma ai cikakkiya kissa sannan a ce kazzabar qawmul mursalin shi ma ai masa kissa a ce kazzabar adul mursalin ai masa kissa kazzabar samudul mursalin ai masa kissa har yanzu a ce kazzabar qawmul lutul mursalin ai masa kissan lutu din sannan a ce kazzaba ashabul haykatul mursalin to in an gama sai a bada amsar ayar nan ta gaba لولا نزل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا tun an gama tsakaninsa da mujirmai din an ƙara kisar adawa an ƙara kisan adawa da saboda an iso kisan shu'aibu da mutanensa an gama sai a amsa wannan magana da kace laura nuzila hadal qur'an جملة واحدة تتي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين ko rana daya ka saukar da shi ma dai Allah ne ya saukar da shi ko cikin kwana eh, shekara 23 din ma dai Allah ne ya saukar da shi duk dai wannan ana bashi hakuri ne sallallahu alaihi wasallam me yasa ba a laura wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kazalika nusabbitu bi fuadak wa rattalnahu tartila sun sun sake yin magana har yanzu sun ce to da alqur'ani nasu da gaskiya ne me yasa ai mun ji labari mu dai ba malamai bane amma muna jin labari ai an ji attauran annabi Musa lokaci da aka saukar masa da ita haka injila annabi Isa haka dawu zaburar Dawud to shi ma da gaskiya me yasa ba a saukar masa da ita ba sai dan kadan kadan kadan kadan kadan kadan da wannan zuwa alqur'ani jumlatan wahida me yasa ba a saukar da shi gaba daya ba sai Allah ya ce haka ne kace musu haka ne kazalika limithabbita bi fuadak nayi wannan ne don ka rika jin daɗi kullun labari yana zuwa maka daga Allah don ka ji daɗi kullum labari na zuwa maka daga Allah sahabbanka a kawo su karatu su haddace ko suna jiran wani yan kawo wannan sun haddace suna jiran wani har shekara 23 nan ya zama tsakaninka da Allah babu fatara ni musabbita bi fuada saboda haka muka yi haka da mun saukar da shi gaba ɗaya ne sai ta wahalar neman haddacewa din amma an kawo wannan an haddace ana neman wani an kawo an haddace a cikin shekara 23 li musabbita bi fuadak don mu karfafa zuciyarka ne mu tabbatar da kai akan jin daɗi kai da sahabbanka wa rasallahu saboda haka muka jera shi tartilan jerawa sura bayan sura aya bayan aya a shi alqur'ani an saukar mana da shi ne gwargwadon yadda za mu iya don mu aka saukarwa da shi kuma shi maganan Allah ne sifan Allah ne sai aka saukar mana da shi gwargwadon yadda za mu iya mu mutane ne muna magana da sauti da harafi kenan lalle ne a kawo mana shi yayi magana da sauti da harafi don ya fahimce shi sannan kuma ya zama yana da iyaka yana da farko yana da ƙarshe yana da bayyanawa yana da ɓoyewa kuma tunda yake karatu ne ya zama yana da lahani da li'irabi in an yi kaza an yi lahani in an yi kaza an yi li'irabi saboda haka da kama gwargwadon yadda za mu iya saɓanin salatin annabi shi alkur'ani ya fito daga Allah ne wurin da ba iyaka a yawa ba iyaka a girma ba iyaka a komai ƙur'anin ba daga Allah amma yana tahowa yana ana sauwaƙewa yana ta har ya zo daidai da mu ya zama daidai da mu kamar yadda kake so nefa su baka wuta daidai da kai yadda bai kona gidanka ba haka famfo kowanne a ba su daidai da su ta haka aka kawo annabi alqur'ani daidai da mu yadda aka kawo annabin daidai da mu amma shi salati shi kuma ya alqur'ani ya taso inda ba iyaka ya sauka wuri mai iyaka wurin dan adam inda zai masa aiki shi ko salati sai ya tashi wuri mai iyaka ya koma wurin da ba iyaka wurin Allah to mai karatun qur'ani in zai karatu sai inna anzalna fi lailatul qadri inna adina karkafara sai ka ji kamar shi ne yake magana amma mai salati yace Allah kai wa annabi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah ne zai masa salati to shi kenan je ka Allah ya masa salati kai ma ya yi maka irin naka guda goma irin nasa kaga salati ya tashi wurin da yake da iyaka ya fada inda ba iyaka inda Qur'ani ya fito wurin Allah to sai ya zama ladansa ba shi da iyaka shi salati saboda wannan amma duk da haka Qur'ani sai ya yadda ake biyan ladan komi idan za ka yi misali an ce salati ladansa ba iyaka ko in kai salati da Allah da kansa zai maka salati irin nasa guda goma salatin Allah guda ɗaya ku ba wanda ya san iyakan ladansa sai Allah ɗin domin da za a tara ladan ibadun mutane gabaki da a yi dalansu a kawo salatin Allah guda ɗaya wancan dalan ladan mutane zama inda ku salatin annabi salatin Allah ko zama inda Allah ma inda ku yaya yanfadu kuma inda Allah baqin to da yake ladan an dangana mutane sai ya zama yana da iyaka amma salatin Allah tun da yake na Allah ne bai da iyaka amma sai Qur'ani ya sa hannu yake zama salati magana da wasu suke cewa wai waɗansu mutane suna da salatu fati sun ce tafi Qur'ani to wanda ya faɗa dai shi ya faɗa yan dariƙa kan basu da abin da ke Qur'ani wanda ya faɗa kaje a bakin sa to shi ya faɗa mu mu ne yan tijaniya ba mu da abin da ya kai Qur'ani balle ya fi Qur'ani da muna da shi da mun kai gidan rediyo an tallata mana ga mun samu wani abun da fi Qur'ani to Allah ku zo ku karba mun taba cewa muna da shi to duk wanda yace muna da salati mun ce ya fi a shi ya faɗa kamar da suka ce lafkan zagi ne muka ce su suka faɗa to salati ya fi Qur'ani ma su suka faɗa a bakin su muka ji mu san haka ba abin da Shehu Tijjani ya rubuta a Jawahirul Ma'ani yace harafi ɗaya na Alƙur'ani ba wani abin da za a karanta da baki ya kai kamar sa komi yana cikin rubuce cikin Jawahirul Ma'ani to su wayannan masu zagi ko abinda suka dama suke faɗa ba wai abinda in kake ɗauko littafin ka nuna mana inda inda jiga suka faɗa ba za ka samu ba to saboda haka amma mun an dai san shi salati ya fi- ya fita daga daga dan adam mai iyaka ya koma wurin Allah mara iyaka Qur'ani ya fito daga Allah mara iyaka ya sauka kan dan adam mai iyaka ko da kan karanta harafi ɗaya na Qur'ani akalla lada lada goma za a baka shi Qur'anin yana da haruffa kusan dubu ɗari hudu wato da idgami banda fakki kusan dubu ɗari hudu to kenan in ka ce kowane harafi za a samu lada goma goma kaga ka samu lada kusan miliyan hudu kenan banda la'ana domin rubba qari'in lil qur'ani wal qur'an wal anhu da yawa mai karanta qur'ani qur'ani yana la'antarsa sai na ji wani mai wa'azi sai annabi ba zai faɗi wannan ba annabi ba zai faɗi wannan annabi da zai ce mutum ya karanta qur'ani qur'ani ya la'anta shi da yake jahilai ne miskinai da Allah babu la'natullah ala zalimin a qur'ani azzalimin ya karanta wa karanta kenan babu mai karyaci mai karanta qur'ani ba la nufin larar kazibina to wa ya karanta shi ya karanta shi ne qur'ani ya la'anta ko to qur'ani sha'aninsa ba dama ne ba yadda za a yi musulunci ba qur'ani amma salatin annabi neman farala ne daga Allah
ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا dukkan misali da suka buga maka unzur kaifa darabu laka lamsal fadallu fala yastati'una sabila duk abin da suka buga maka misali muna da maganin sa duk abin da suka ce kamar yadda in sun ce kaza mun ce kace kaza in sun ce kaza kace kaza din to komai suka kawo muna da misali da za mu buga ba mu buga ya doke nasu kamar yanzu misali shari'ar musulunci idan mutane sun ce shari'ar musulunci bata dace da wannan zamani ba saboda zamani yanzu an ci gaba shari'ar musulunci bata dace da wannan zamani mutum mai maganan nan kai musulmi ne ya ce shi musulmi to da kafiri ne da ba za mu masa magana ba amma tunda kai musulmi ne tunda wannan shari'a ta Allah ta annabi bata dace da zamani ba to wannan ƙasa ta tsufa ka nade mana ita ka kawo mana sabuwa domin an ci gaba ba a so wannan ƙasa an yi kashi da yawa a kanta ba ta dace da wannan zamani na tsafta ba a naɗe mana wannan ƙasa a kawo mana sabuwa wannan rana ta daɗe tana aiki ta gaji mun- ta tsufa a kawo mana sabuwa wannan sama ta gaji a naɗe mana ita a kawo mana sabuwa tun da daga inda waɗannan abubuwan suka fito a halicce ƙur'ani can ya fito a sifa ya fi su ƙarfi shi ƙur'ani sifa ne ba halitta ba ne amma sama da ƙasa da al'arshin da komi dukkan su halitta ne gabaki ɗaya duk wanda ya ce shari'ar musulunci bata dace da zamani wuce to in dai gaskiya ne to ya naɗe mana wannan ƙasa da muke kai ta tsufa kashi ya yi mata ya bata dace da zamani ba kuma a a naɗe wannan sama a kawo da wannan rana a kawo na sababbi wanda suka dace da zamani saboda an ci gaba subhanallah subhanallah to duk misalin da wani kafiri ya buga za mu kawo mu musulmi mu ga misali mu watsar da nasa subhanallah wala yatunaka masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira duk misalin da suka buga maka don su bata annabcinka wallahi muna da maganar da zamu faɗa mu rushe maganar su mu fassara kowa ya gane su ne masu ƙarya zalika bi anna Allah huwal haqqu wa amanu bima unzila ala muhammadin wa huwal haqqu wa bil haqqi anzalna bil haqqi nazal amma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira kowa zai san abin da kake ciki shine ainihin gaskiya wanda ya saba maka shi yayi ƙarya ko su nawa ne الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يوشرون إلى جهنم ولاك شر مكان وأضل سبيلا آه كم بايا سنقيا مكا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا إذن منظوم الله ني وانا ميتين أبنش ميتفيا ك- كاسوا أنجي da kafa kake tafiya kasuwa ko da mai tafiya da ka- a kasuwa da kafarsa guda biyu da wanda wa nahshuru yawmal qiyamati lawjin umyan wa bukman wa summa ran lahira da da fiska zai taka ya je wuta mai taka da kafa biyu je aljan ya je ya je kasuwa ya sayi abin sai dawo da mai taka da fiska ya je wuta ya halaka ba mutuwa rai mutu biya rai wanne ne yafi mai taka da fiska ya je wuta wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma yafi jahannam kullama khabadnahum sa'ira da mai tafiya da kafafuwan sai je kasuwa ya ga bukatun sai dawo gida da mai tafiya da fiskansa har cikin wuta ba zai dawo ba wanne ne yafi abin abin dariya inda abin dariya ne to dukkan misalin da suka buga maka za mu kawo misalin bayyana su wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhum yawma bukman wa summa allazina yusharuna ala wujuhim ila jahannama su ne mutane na gaya maka su da fuska za su yi tafiya rannan zuwa jahannama ula'ika su waɗannan sharrun makanan su ne lamarinsu wato wurin zamansu ko wurin makomansu ya fi muni akan makomar wanda zai taka da ƙafa sai je kasuwa ya dawo wa dallu sabila shi ya fi ɓacewa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا daga dace na musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira to aduwan min al-mujrimina din kira an soma lissafi wa laqad haqiqa atayna musa al-kitaba annabi musa yadda muka baka littafin nan alqur'ani yadda muka baka wannan alqur'ani tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nazira to haka muka ba annabi musa da haruna su ma mun ba su littafi wa laqad atayna musa al-kitaba wa ja'alna sai muka sanya akahu dan uwansa ma'ahu tare da shi waziran ya zama wazirinsa mai taimakonsa daukan nauyi wato wizru nauyi wanda zai dauki nauyi daga cikin nauyin da aka dora maka shine wazirinka mai dauka maka nauyi فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا sai muka gaya wa annabi Musa da dan uwansa Harun muka ce izhaba ku tafi ila alqaumi allazina kazzabu bi ayatina na aike ku zuwa mutumin da mutanen da suka karyata ayoyinmu wato ilimin Allah ya ihada da komi Allah ya riga ya san Fir'auna har ya mutu ba zai musulunta ba wahala dai za a tasa da shi ba zai musulunta ba har da zai halaka duk wannan wahaloli da Musa da Harun suka sha Allah ya san Fir'auna ba zai musulunta ba kaga tun da farko haka ya faɗi izhaba ila qaumil ladina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira wanda suka karyata ayoyin fadammarnahum muka halakar da su tadmiran kai ma kai hakuri haka zamu yi da kafiranka
وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل غرقناهم وجعلناهم للناس آية وآتنا للظالمين عذابا أليما كي هقولي لا من قام دكان أن باسن قبل مجرمي إلى ناكدين yadda za mu gaya maka yadda suka rayu yadda ƙarshen su ya zama kai ma haka ƙarshen ka zai zama kai ne a sama da jama'ar ka su kuma halakakku za su zama wa qawma nuhin وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم استيالي كنا سيكلا ونن الإرابي أغرقنا قوم نوح وقوم نوح متعنى النبي نوح لما كذبوا الرسل يا إلا قرية من ذنمو domin ƙaryata annabi Nuhu ya shigar da ƙaryata dukkan manzanni kamar yadda zai zo cikin cikin cikin tafsilin wannan karatu kazzabat qaumu nuhin al mursalin kazzabat adul mursalin kazzabat samud al mursalin kowaɗanne annabi ɗaya suka karyata amma sai a maka musu duk wanda ya karyata annabi ɗaya sauran ma ya karyata su idan ka yarda da annabi annabi Musa da sauran dukkan annabawa baka yarda da annabi Isa ba an karyata ka ka karyata dukkan annabawa Allah bai yarda da kai ba idan ka karyata duk ka gaskata dukkan annabawa har annabi Isa ka karyata annabi Muhammadu to ka karyata dukkan annabawa gabaki ɗaya domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk mutumin da yake yayi imani da Allah da ranar lahira to in yaji karatun Qur'ani lalle zai sallama an garagnahum wa qawma nuhin lamma kazzabu rusula an garagnahum mutanen annabi nusu ma da suka kayyata ka suka kayyata manzanni kamar yadda kafiran ka suka kayyata ka an garagnahum mun halakar da su a cikin a cikin tufana wajalnahum linnasi aya sai muka mai da su aya wa atanna lizzalimin azaban alima kuma mimma kadi ati mun ugri ufa udkhulu nara wato dumuyan su a cikin ruwan fa can suka zarce cikin wuta ga durmi a cikin ruwa ga kullewa kuma cikin wuta wajen annabi nasi aya mun mai da su aya wa atanna mun shirya wa lizzalimin waɗannan kafirai na annabi nuhu azaban lima azaba mai radadi وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا haka adawa sun ƙaryata annabi hudu haka samudawa sun ƙaryata annabi salihu wa adam wa samudan wa asabar rassi haka ma'abuta ma'abuta rijiya su ma sun ƙaryata annabi shu'aibu ko kuma wani annabi daga cikin annabawa wa adam wa samudan wa asabar rassi wa qurunan baina zalika kasira akwai annabawa da jama'u da yawa tsakankani wanda ban faɗe su ba zan faɗa maka waɗansu a cikin wannan sura ta gaba وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا دكان سو da muka aiki annabi zuwa gare su ba irin misalai da mai musu ba wa garkal min qabli min masalat misalai iri iri na jawo hankali ba abinda ban faɗa musu ba wa adam wa samudan wa asabar rasi wa qurunan baina zalika kathira wa kullan darabna lahu al-amsal dukkan su mun buga musu misalai amma duk da haka sun kafirce wa kullan tabbarna tatbira sai muka halakar da su kuma halakarwa haka za mu yi da mutanen ka yarda kai hakuri
ولقد أتوا على القرية نعم.
التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا بسم الله ما من kida a muna so mu sanarwa ne ran alhamis dai za mu daura karatu mu na Allah ne za mu ɗaura karatu kamar yadda ake ji ana sanarwa a rediyo amma akwai wani kuskure ɗaya da ya zo a cikin sanarwan ba a faɗan ko kuma mu ne ba mu rubuta ba ko su ne ba su karanta ba ba sa faɗan cewa za mu ɗaura karatu a dandalin murtala ranar alhamis saboda haka kowa ya sani wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji kira ba musu ma masu rediyo a murtala a murtala murtala su inda koya aka saba daura karatun na kullum gani a murtala wanda ya ji da ya sanar kafin mu koma masana ne zai gyara karfe goma ko karfe goma da rabi na safe zuwa eh, sha ɗaya da rabi in Allah ya kai mu ranar alhamis haka za a yi Allah ya ba ku ikon zuwa a karrama alqur'ani a taru mun kowa ya zo
Allah ya mana gafara akwai saura ne Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da mu Allah Allah Allah ya ji kanmu da iyayenmu da iyayen malamu da malamu da Allah saka shi wannan mu da alheri Allah kiyaye mana addini mu da mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shiga wazifa bismillah ina shiga dariƙa ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu malamai wani yasa wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a girma iyaye za a jami'i wazifa jami'i zikirin dumma ka yarda ko ba a shanta ba na baka diga shetu jani ka je a koya maka Allah ya mana gafara albarka ne sallah Allahu rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin ya kana إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نافع الحمد ربك هذه لا صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا بكاتم الأنس يوم دينك مساعدة الحمد لله